mufrad muna cikin babu da yake bayani akan girman kai wato babul kibir za mu tashi hadisi na 553 a irin kwafina حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبو رواحة شيني يزيد بن أيهم عن الحيثم بن مالك الطائي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول الحيثم بن مالك الطائي يشي ياج سجدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما يناتشيوا على المنبر النعمان يا هو منبري kun sa Nu'man ibn Bashir ya zama gwamna a kasashen musulmai da yawa annan na shi gwamnoni a wurare da yawa musamman zamanin sayyidina Usman radiyallahu anhu ya zama masa gwamna sannan kuma a zamanin sayyidina Ali ma ya zama gwamna قال يشي إن للشيطان مصالية للي شيطان ينادى مصالية ينادى فتا فتا أنا شو فتصوصي أنا جم إنت أشي فتصوصي ba a cewa fatsan da ake amfani da ita wajen su kun gane ita ce mislatun kai ba bahaushe ba ne kana kallo na mislatun kwara ɗaya kenan kamar yadda kake cewa mir'atun sai a yi jam'in sai ka ce maraya mun gane har suna faɗi suna cewa al-akhlaqu maraya turika asraran baraya to masaliya su ne fatsa da yawa in ba jam'i fatsa wannan da ake sawa sai a kamo kifi to shi nan yana da shi shi nan yana da su ba ɗaya ba ga shi an nu'man ibn bashir radiyallahu anhu in aka ce fatsa fatsa ai kaman nannage aka yi fatsa fatsa fatsa ya ina ne wannan kai ba ba bahaushe bane kawai fatsa da yawa to su ne masaliya kwara ɗaya mislato mun gane sannan kuma wa fuhuhan sannan kuma shaidan yana da fuhuh yana da tarkuna tarko tarko yana da tarko tarko fuhuh jam'i ne na fuh ko fahun shine tarko ko wancan ne sunan shi ɗofatu ibn al-abd a waka shi ta kambara ya laki ta kumbura ya laki min ya laki min qubbaratin bi ma'mali khalalaki aljawu fadidi wasfuri ko sai ce qad rufi alf khufa ma za tahdari wa naqiri ma shiti an tunqiri yace qad rufi alf ko alfukhu sai an dauke an dauke an dauke tarfa kuma za ta tahdari to me kike jin tsoro ko fito ki kiwon ki ya laki min qubbaratin bi ma'mali ya ce kai wannan wace irin tsuntsuwa ce da ake ce mata kubbara fi ma'amari a wurin da ake ce masa ma'amar shi ce halalakil jawu ya ce duniya ta miki daɗi fabibi wasfuri yanzu ki kwanki yadda kika ga dama wasfuri kuma ki ta fito wato ki ta waƙenki qadru fi alfahu ai an cire tarkon kuma za ta jari yanzu kuma me kike jin tsoro ce wa naqiri ma shi ti an tunakiri je kiki tsinci da abin da kike son ki tsinta na ci karshe dai ya ce mata ne wata rana sai ce labudda yawman an an tusadi fasbiri ya ce amma wata ranki sani sai an kama ki sai an farauce ki to shine alfahu shedan yana da tarko kaga fatsa kama abin ruwa kenan kifaye tarko kuma na me yana kama abin da suke tudu kun ga hikima ko yana kama abubuwa yana kama na tudu kaga zaharar fasadu fil barri wal bahri shine wannan zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un kaga shine wannan al mislatu fada da ake kama abin kifi mun gane sai kuma al fukhu shi kuma wanda ake kama na tudu wato tanku da ake sama na tudu wa inna masaliya shaitani wa fuhuhu wa fuhuhahu lallai fatsa fatsar shedan da kuma tarkunansa albataru girman kai shine albatar albataru bi an'umillah yin girman kai da ni'imar da Allah ya maka Allah ya maka ni'ima ta ilimi ko Allah ya maka ni'ima ta wadata ko ta sarauta ko ta shugabanci ko ta wani mukami ko ta kyau duk waɗannan an'umullahi ne duk ni'imomin Allah ne sai mutum ya zama maki gaskiya ya zama baya son gaskiya shi ya wuce kowa ba wanda zai faɗa masa ya ji maganarsa ita ce magana magana wani ba magana ba ce wa nunshiru in shi na ala nasi qawlahum wa la yunshiruna alqawla hina naqulu kaga gayat girman kai kenan wa nunkiru in shi na ala nasi qawlahum duk wanda ya magana mun ga dama sai mu ce ba mu yarda da ita ba amma wala yunkiruna alqawla hina naqulu mun ko lokacin da zamu yi magana ba wanda ya isa ya ce mana ba daidai bane kaga albatar kenan والفخ بعطاء الله sannan da yin alfahari da kyautar Allah Allah ne maka kyauta to limaza tafakhur limaza alfakh bi adaillah wanda Allah ya ga dama yanzu nan ya kwace kyautarsa jiya ake nuna min wani mutumi a Kano a kasuwa a gaisa aka gaisa da shi shikenan da wani dan shago haka shago ne haka mutum ba zai iya shiga cikin shagon ya zauna ba irin shagon kwano ne bai fi za ka yi kirga shi da wasu da wasu da ɗani haka in ka ce bai wuce ɗani biyar ba ba kai ƙarya ba sai ke cewa da babban ɗan kasuwa ne mai dukiya a cikin kasuwar sabon garin kano amma cikin ɗan takaitaccen lokaci allah madaukakin sarki ya mai da shi talaka ga baki ɗaya shagon shi bai fi faɗin rabin wannan ƙofar wundan ba wannan taga to ka raba biyu ba duka biyun ba ba bi misra'aihi ba a misra'un wahid wannan ƙofa ɗaya haka Allah mai da shi sai mutum ya alfahari wal kibriya wa ala ibadillah da kuma yin girman kai ga bayin Allah wattiba'ul hawa fi ghairi datillah sannan kuma da bin san zuciya fi ghairi datillah ba a cikin abin da Allah madaukakin sarki yake so ba to wannan su ne ababen da shaidan yake amfani da su in mutum ya sake ya shiga cikin wannan komar tasa ko ya kamo shi da fatsarsa to shi ce kuma kage yadda aka da na tudu da na ruwa duka ina ka tsare wannan asiri ne حسن موقوفي حسن حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن ابي الزنادي عن الاعرج عن الاعرج شين عبد الرحمن بن هرمزه عن ابي هريره رضي الله عنه شن هنا شن من من اصحاب ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنه والنار غنن سي اكا كاما تتونا تسكانين متى الجنه سكاي فيرا شيني احتجت suka tattauna وقال سفيان أيضا اختصمت الجنة والنار سفيان رضي الله رحمة الله عليه واتو سفيان بن عيينة يشي أيد الجنة دوت سقي مصر دا ما تتونا وعم في ينشي مصر تيكو قالت النار سي وتتشي مع الجنة يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون يلجني aljabbarun masu jiji da kai su ne za su shiga cikina wa yalijuni almutakabbirun sannan masu girman kai su ne za su shiga cikina in ji wuta mun ji abin da wuta ta ce masu shigarta su ne aljabbarun da almutakabbirun aljabbarun masu jiji da kai asalin lafazin aljabru shine ɗaura abin da ya karye shine aljabru to amma daga baya sai ana amfani da shi siffar mutanen da suka kasance al'aqwiya masu ƙarfi qalu inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha kaga inna fiha qauman jabbarin malaman tafsiri suka ce ai qauman aqwiya akwai mutane masu ƙarfi a cikin wannan garin al-ardul muqaddasa ba da aka ce su shiga suka ce inna fiha qauman jabbarin a ciki akwai mutane masu girma masu karfi to daga baya mutumin da ke jin shi yayi karfi da kansa yake yi to sai zama shi kuma ana amfani da shi a matsayin jabbar sifa ce ta Allah shi Allah shi kaɗai cancanta ya siffanci da wannan siffar ta aljabu shi shi kaɗai yake da ita jabarut eh aljabarut kenan a mubalagha jabarut amma asalin kalmar ita ce ta jabru shi yasa malamai suka ce jabru a siffa Allah abu biyu ne akwai jabru qahrin akwai jabru kasri a hakkin Allah jabru qahrin shine Allah madaukakin sarki na balla mai girman kai mutumin da ke jin shi ya isa sai Allah ya balla shi shine ake ce musu jabru qahrin akwai jabru kasri shi kuma shine Allah madaukakin sarki ya sa ya ɗaura zukatan masu rauni mutumin da ya zama mai rauni sai Allah ya karfafe shi shine jabru kasrin kenan to abuta ta ce waɗannan jinsin mutanen biyu su ne za shiga cikinta wato aljabbarun da almutakabbirun Allah ya tsare mu daga gare su wa qalatil jannatu ita kuma aljanna sai ta ce yalijuni ad-du'afa wa yalijuni al-fuqara wanda za shiga cikina su ne masu rauni da kuma waɗanda suka kasance talakawa wanda suka yi haƙuri da talaucinsu a duniya ba su shiga hauma hauma cewa yaki halal yaki haram ba to su ne za shiga cikina قال الله تبارك وتعالى للجنة to Allah madaukakin sarki da ya ji su sun gama musun su suna musun su sai ya ce ma aljanna anti rahmati arhamu biki man asha'u yace ya ke aljanna ke ce rahamata ina ma wanda na ga dama rahama ya shiga cikinki anti rahmati arhamu biki man asha'u shi yasa lokacin da kake roƙon Allah madaukakin sarki arrahma tas'aluhu aljannata kenan rabbi ighfirli ay rabbi najjini minan nar rabbi irhamni rabbi adkhilni aljannata in ka ce rabbi ighfirli kana cewa Allah ya gafarta maka zunubanka gafarta zunubai na nufin tsira daga shiga wuta to idan mutum ya tsira da shiga wuta ina yake son shiga sai ka ce kuma rabbi irhamni ya Allah ka ji kana ya Allah kai mun rahama rahmatullahi ta'ala ita ce Allah madaukakin saki ya sa mutum a cikin aljanna Allah ya sa mu sun maƙala linnari daga nan kuma sai Allah ya ce ma wuta an ci azabi ke kuma wuta ke ce azabata dama al'azabu diddu rahmati wal rahmatu diddu al'azab u'azzibu biki man asha'u ina yin azaba da ke ga wanda na ga dama ولكل واحدة منكما ملؤها kuma kowace daga cikin ku sai na cika ku to daga ba wuta kawai za ta cika ba aljanna ma za ta cika wasu da yawa sai su ce la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in cewa wuta kawai za ta shiga to ga hadisi aljanna ma za ta cika tankam za a cika aljanna wa li kulli wahidatin minkuma mil'uha kowace daga cikin ku an bata abin da za ta cika ta aljanna za ta cika wuta za ta cika mafi yawancin wanda za su cika aljanna addu'afa wal fuqara'u shi yasa ha a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace innama turzaquna bi du'afa'i minkum ku sani Allah madaukakin sarki yana azurta ku ne da masu rauni a cikin ku shi yasa kada ka ga mutum ka rena shi kada ka ɗauka cewa babban riga da nuna isa da ɗaukaka su ne suke ba su Allah ke kalla ba Allah na kallon masu rauni a cikinmu ƙananan yara mata waɗanda aka cutar da su maza waɗanda suke masu rauni ba su da ƙarfi yin waɗannan ka gansu ka riƙa cewa su maka addu'a ka riƙa cewa su ma addu'a ƙananan yara kace su ma addu'a bakin su yana da tsarki ba su saba da haram ba sannan mutanen da suke masu rauni waɗanda mutane ne wanda in hadaru lam yu'lamu wa in ghabu lam yuftaqatu in suna nan ba za a gane suna nan ba a wuri saboda tsabagen yadda mutane ba su damu da su ba sannan kuma in sun zo in ba su wuri ba a cewa ina wani eh ina wani ai ba a ga kujerar wani ba wani bai zauna a kujerar shi ba ka ji tsoro ka rika jin tsoro amma Allah kai ka ba yadda ka iya ka ji tsoron kullum aka zo sai a ce ina kake akwai damuwa a ciki Allah shi kyauta sai mun kara hadisi da haddathana ishaq qala haddathana muhammad ibn al-fadl qala haddathana al-walid ibn jumay'in fiqani an abi salama ibn abd al-rahman abu salama ibn abd al-rahman tabi'i قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحذكين لن ليس حبا النبي صلى الله عليه وسلم ba su kasance waɗanda za ka gansu kullum a yakuna suke ba su ne mutahazziqi ba a yakuna suke ba suna kwalliya shine mutahazziqin suna tsafta mutahazziq shine mutumin da za ka ganshi kullum a takure a'a suna da nishaɗi za ka gansu a tsafta suna sakin fuska ga junansu ba kullum kawai da ka gansu a busan kamtsarera ba irin yadda wasu ke tsammani wai a musulunci ba dariya kawai a tsara gida wannan ba ɗabi'an musulmi ba ce ana son a yi raha amma abin da ba a bukata shine kada ya zama kullum cikin ta'aci Allah ya zargi masu haka wa tadhakuna wala tabku wa antum samidu nan zargi ake yi sun mai da dariya ta zama musu ɗabi'a a'a babu laifi lokaci bayan lokaci a yi raha a ba da labari na dariya a yi dariya a shakata ba laifi ba ne to shi ne lam yakun ashabu rasulillahi sallallahu mutahazziqina sahabban manzo Allah sama ba mutahazziqai bane ba mutane bane masu takura ma kansu ka gansu kullum fuskar su a yakune wala mutamawitina sannan ko ba raggagen mazaje bane ba raggage bane wa kanu yatanashaduna shi'a fi majalisihim kai idan sahabbai fa sun hadu suka rera baiti sai wace wane ba da baiti wane ba da baiti wane ba da baiti idan ku kaga ana inshadi ana rero baiti a cikin nishadi ake ko aiki za su yi jibe da suke yi in za a aiki sai a bada baiti mafi yawancin adiyatinsu abin nan ne a rajiz ne baitota ne da ake yin su na rajazi mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun haka suke rerawa ana dan yi a samu nishadi wannan bai hana kuma suka ruwaito wasu baitota da aka faɗi a jahiliya ba hatta shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito baiti ko amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam la yarwi baita illa munkasiran anan sama in zai yi baiti to bai taba faɗin baiti daidai ba saboda ma allamnahu shira wa ma yanbaghi lahu Allah bai karantar da annabi waka ba kuma bai cancanta annabi ya waka ba saboda haka idan manzo sama zai jawo baiti sai ya karya baitin eh yace asdaqu kalimatin qalaha sha'irun fil jahiliyyati qawlu labid ce mafi gaskiyar magana da wani ya faɗi a jahiliya بيت اللبيد على كل شيء ما خلا الله باطله وكل نعيم لا محالة زائل يد بيت يشيشينا على كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل تودع نفسه ميتاش على كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم زائل لا محالة ya karya baita to kaga kaga kaga kaga kaga kaga kaga ni ko rajazi annabi zai sai ya karya ko yace yace ala innal khaira khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira in ka kalli ajizul baitin sadrul baitin ya kare su ko sahabbai da suka zo suka ce nahnu allazi nabaya'u muhammada alal jiha dima baqi na abada kaga bai kare ba shi ko na san kai zaka ji ya kare ka je da na karanta shi ala inna khayral ala inna al khayra khayrul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira to sahabbai suna rera baituta a tsakaninsu wa yadhkuruna amra jahiliyyatihim sannan suna firar jahiliya a ba da tarihi hawa ce ka wani katino gunkin nan da ka gina shi katoto mala mai katan hancin nan mai katan lebe shikenan sai a dan yi dariya ce ta Allah gafarta mana duk suna yi fa idza urida ahadun minhum ala shay'in amma duk da wannan nishadin da suke ciki tunda an ce laisu mutamawiti ba raggage bane idan aka nemi ɗayansu ya wani aiki min amrillahi daga cikin al'amuran Allah darat hamaliku ainihi to haka za ka ga fatar idanuwansa tana jujjuyawa ka annahu majnunun kai ka ce mahaukaci ne wato kan jiki kan karfi zai tashi ya aiki kenan kaman baya son kanshi kage sahabbai ahlul wasatiyya ne ahlul wasatiyya ne alaikum hadiyan qasida lokacin da ake raha sai su zauna su yi raha ai nishadi amma kuma idan aka ce aiki ake bukata to za ka gansu aiki wato suna da jiddiya a lokacin jiddu sannan suna da hazalu a lokacin hazalu ba su ɗaukan lokacin hazalu su je su yi jiddu ba su ɗaukan lokacin jiddiya kuma su yi hazalu a wajen mun gane to haka ya kamata musulmi ya zama kuma wannan alama ce ta aryahiyya wato sakin jiki a rayuwa aryahiyya kuma alama ce ta tawazu'un mutum ba kullun tsara gida ba shi dai idan inda kaga za a walakanta ka za a ci mutuncinka to a nan sai kai aiki da magana sayyidina Umar yu'jibu ni rajul idza sima al-qasw an yaqula bi mil'i fihi la shi yana burge ni in ga mutum idan yaga za a walakanta shi to ya ce bai yadda ba da ka'ida man a'ata dhillata man a'ata dhillata an nafsi ta'ian ghayra mukrahin falaysa minna haka aka ce wani hadisin yana da rauni dai shi duk mutumin da ya ba da kaskanci ya walakanta da kansa ba matsa masa aka yi ba to baya cikin mu Allah ya ganar da mu to cikin hadisin da yana nuna mana ana bukatar mutum ya zo mai aryahiyya aryahiyya saukin kai da sakin jiki ga mutane sannan kuma lokacin da ake bukatar mutum ya zama ya nuna jiddiya wato daga take abu to a gan shi kada ya zama kawai dan tsara gida ko da yaushe kaji ana firan mutum ana cewa ba a taɓa ganin dariyar shi ba a da damuwa Allah shirya ta da mu